kokari mu dan kai la yuhibbu Allahu al-jahr watakila mu samu ainihin wato izu goma idan Allah ya bamu iko da dama Allah ya bamu arama mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن, إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا نعم وبنجي الله مدوكاكين سركي a waɗannan ayoyin wanda ajiya mun gama da aya ta 137 da ta 38 da kuma ta 39 zamu tashi amma dan sadar da bayanin da juna ba laifi dan mun fassara na jiyan dan mu haɗe su da na yau insha Allah Ubangiji ya ce, Innan ladina amanu, hakika waɗanda suka yi imani, sun kafaru sannan suka kafirce, sun amanu sannan suka yi imani, sun kafaru sannan suka kafirce, sun mazdadu kufran sannan suka ƙara kafirci kan kafirci. Allah ya ce, Lam ya kuni lahul yaghfira lahum, Allah ba zai gafarta musu ba, wala liyahdiyahum sabilan, kuma ba zai shiryar da su tafarki madaidaici ba. بشر المنافقين كيوا منافقي بشارة بأن لهم عذابا أليما cewa suna da wata azaba mai raɗaɗin gaske wanda za mu ji ta daga baya insha Allah bashiril munafiqin bi anna lahum azaban alima bi anna lahum azaban aliman to kamar an tambaya su wane ne waɗannan munafikan sai Allah ya ce allazina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin sune waɗanda suke rikan kafirai a matsayin mataimaka majibinta lamura min dunil mu'minin koma bayan muminai a yabi taguna inda humul izza shin suna neman wata ɗaukaka wata buwaya wata izza a wurin wannan kafiran ne fa innal izzata lillahi jami'a to dukkanin wata buwaya da ɗaukaka ga baki ɗaya ta Allah maɗaukakin sarki ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi lafazin nazzala ko nuzila qira'o'i ne guda biyu ko dai ya zama nazzala wanda hafsu ne karanta da haka ina fata mun fahimta sauran kuma su karanta da ainihin wato nuzzila to malam yake cewa ko kuma Allah madaukakin sarki yace wa qad nazzala alaikum haqiqa an saukar a cikin alqur'ani gare ku an idza sami'tum ayati llah idan kuka ji ayoyin Allah madaukakin sarki yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana izgili da su fala taq'udu ma'ahum to kada ku zauna tare da waɗanda suke kafirce wannan ayoyi suke musu izgili hatta ya kudu fi hadithin ghairihi har sai sun shiga wani zance na daban wanda ba na kafirci da waɗancan izgilin da suke ba innakum idan lalle ku idan kuka zauna tare da su ana kafircewa ayoyin Allah ana izgili kuka zauna tare da su mitlahum to lalle ku ɗan kun zama irin su suma inna allaha jami'ul munafiqin lalle Allah mai tattara munafikai ne wal kafiri da kafirai fi jahannama jami'an zuwa cikin jahannama gabaki ɗayan su Allah ya mu ayoyin tan daga kan 136 da ta 37 ta 30 da nawa muka ce ta 30 da ainihin wato bakwai da ta takwas bayanin su ya gabata a jiya kamar yau an tambaya ne to su wane ne wannan munafikan waɗanda za a yi musu bishara da azaba mai daɗaɗe sai Allah ya ce allazina yattakhiduna alkafirina awliya su ne waɗanda suke riƙar kafirai a matsayin majibinta masoya min dunil mu'minin saɓanin muminai wanda kuma wannan har abada bai halatta ba mutum ya dinga ɗaukan wala'insa yana kaiwa ga waɗanda suke kafirai waɗanda suke maƙiya addinin musulunci baya son ƴan uwansa muminai mun sha bayani ayoyin alwala wal bara suna nan da yawa a cikin alqur'ani la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalik falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah ko taqiyya wa yuhaddirukum Allah nafsa wa ila Allah al-masir da irin su la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tatizwa da karshe da irin su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda da irin su ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أكأتجي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين dan haka ƴan uwa ayin suna nan da yawa da suke nuna mana akan lalle mu so ƴan uwa mu muminai muki waɗanda suke ba musulmi ba amma kiyayyar tana nufin mu zauna lafiya amma in ji ina son ka kamar yadda nake son mumini wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata mun fahimta Allah yana ba mu labarin ko da waɗanda suke ana zaman lafiya ne da su la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah madaukakin sarki ba bai hana ku la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga gidaddadin ku ba a ce ku zauna da su zaman mutunci an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci a tsakani wannan abun abin nema ne a koda yaushe hakan wanda ba musulmi ba zai ga mu'amala kyakkyawa domin shi ma ya shiga musulunci inna allaha yuhibbul muqsitin amma إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم waɗannan su ne magana inda za a yi bara ɗin zai zo waɗanda suke kashe ku waɗanda suke ƙoƙarin an ga bayan ku an fitar da ku an muku kaza an muku kaza alharbi kenan wanda ake zaman ɗarɗar zaman dakon yaƙi to wannan kam Allah ya hane ku da ku jibinci lamarin su ku so su ku yi musu irin wannan soyayyar da za ku yi ɗan uwanku mumini ina fata mun fahimta ko su ma wa'ancan da ba su yaƙe ku ba ana zaman lafiya ba a ce an tawallauhum ba cewa aka ba laifi an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim ina fata mun fahimta amma yau mu duba mu ga yadda muke kauna da so da jin wancan arnan saboda waƙarsa saboda ƙwallonsa saboda wani abu na daban mu ji kama wani ɓarayin jikinmu ne haramun ne wallahi bai dace ba almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so a kiyama Allah ya kiyashe mu alladina yattaqiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izza Allah ya ce wai suna neman wata daukaka ne a wurin su wani girma wata buwaya suke nema a gurin wayancan arna to in buwaya ce in girma ne in daukaka ce fa innal izzata lillahi jami'an kaga sai aka kawo al izza da wannan al din lamun da take istighraqil jinsi dukkan wani jinsin ɗaukaka da buwaya da izza ga Allah ne ga baki ɗayanta sai mu ga waye zai ba ku buwaya yau duk ƙasashen musulmi da za su ga cewa jibintar lamari da neman buwaya da ɗaukaka da neman kariya waccan ƙasar ta kafirai ita ce za ta ba su ƙarya ne wallahi ba za ta iya ba za ta musu dodori done kamar yadda muke gani a yau ɗin da yawansu wasu sun koma ga irin ƙasashen amerika su ne za su ba su kariya daga wasu manya-manyan makamai da aka harbo su ne za su yi kaza amma hakan ba ta hana lokacin da iran ta harba ƙasar saudiya da ƙasar ƙasar da ƙasar dubai da sauran ƙasashen wannan yankin larabawa bai hana amerikan ta kawo musu tsaiko wajen abin na yi amfani ba duda su ɗin gurinsu ne na amerika ina fata fahimta basis ɗinsu ne aka tasa amma tunda ba na kasar su bane ai kun ga abin da ya faru dan haka ƴan uwa naka naka ne wanda ba naka ba ba naka bane ina fata mun fahimta kuma qur'ani ya gama wanda bayani a koda yaushe walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan haka mu dawo daga rakiyar dukkan wani wanda ba musulmi bane akwai tsarin diplomasiya na'am ya za mu zauna da shi ya za mu zauna zaman lafiya mun sha bayani musulunci yana kallon wanda ba musulmi ba gida hudu ne ko dai ya zamo al-mu'ahid ko mu'ahad ko kuma azimmi ko kuma al-musta'min ko al-harbi dukkan waɗannan akwai tsarin zama da musulunci yake ganin ya za a zauna da su amma duk cikinsu babu wanda aka ce ka ɗauki makami ka je ka zub da jininsa ko kai kaza banda wannan guda ɗaya alharbi wanda ake ya hali na yaƙi a koda yaushe a tsakani ina fata mun fahimta wannan a bayanai mun sha yin bayani lokaci bayan lokaci ba sai mun maimaita ba ubangiji ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitab kuma lalle nazzala alaikum nazzala Allah ya saukar muku fil kitabi a cikin littafi idan kuma kuka ce nuzzila an saukar fi'ili ne wanda malam nisan mafa'iluhu wanda amma mun san wane ne hakan shine wane ne shine Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta qira'o'i ne guda biyu hafsu shine ya karanta da asim kai shine ya karanta da nazzala sauran kuma suka karanta da nuzila in mun ce nazzala Allah ya saukar fil kitab an mun ce kuma nuzila an saukar to me aka saukar Allah ya saukar muku a cikin littafi an idza sami'tum ayati idan kuka je ana karanta ayoyin Allah yukfaru biha ma'ana idan kuka ji ana karanta ayoyin Allah ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana izgili da su to kada ku zauna a gurin nan da ake karanta ayoyin Allah ake izgili a wannan guri din ina fata mun fahimta to wannan ayar tana da wata makamanciya a cikin suratul an'ami ita kuma cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ko wa imma yunassiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi zalimin menene bambancin su eh bambancin a bayyane yake ita wancan ta an'ami kun san an'am gabaki dayanta sura ce makkiya banda wasu ayoyi guda shida su ne madaniya amma gabaki ɗayanta lokaci guda aka kawo ta tare da mala'ika dubu saba'in suna rike da jagorancin rake wannan sura saboda tauhidi tauhidi sai da rakiya tauhidi babu wasa saboda adalci da kaza da kaza tana nan za mu je ta ba da daɗewa ba insha Allah to don haka a cikin an'am wannan aya ita makkiya ce ita wannan ana magana ne akan muminai waɗanda suke zama da waɗanda suke kafiran makka Allah ya ce wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsa suke tattaunawa cikin ayoyinmu fala taq'udu ma'ahum kada ka zauna tare da su fa a'rid anhum afwan ka kauda kai ka bijire musu fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga wani zance na daban sun bar wannan izgili da suke cikin ayoyinmu in ji Allah wa in ma yunsiyan naka shaitan ko wa in ma yunsiyan naka ibnu amir ash-shaitan fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qaumi zalimin idan shaitan ya mantar da kai har ka je ka zauna tare da waɗancan kafiran da suke izgili da ayoyin Allah to kada ka ƙara zama bayan katina ba'da dhikra bayan katina wannan abin da suke yi an gane da kyau kada ka kuma zama da su ba'da zikra ma'al qawmi zalimin sai ya ci gaba da cewa wa ma 'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin zikra la'allahum yattaqun wa dhari alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan izuwa dai karshen wannan ayoyin to ita kuma wannan aya bayani ne ake akan waɗanda suke munafikai su munafikai suna zuwa a ƙashin kansu a raɗin kansu su je su zauna da waɗancan kafiran saboda sun ji ana amure cikin ayoyin Allah ana izgili sai su dinga jin daɗi suna raha suna busa suna duk abin da za su an gane da kyau to ita wannan araɗin kansu ne suke zaɓa su je su zauna su kuma waɗancan muminai ba araɗin kansu ba ne a'a yanayi ne ya bayu gare su har watakila wani lokacin ma su je su manta shi yasa Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin ina fata mun fahimta wani lokacin zai bayu har su je su zauna su ainihin wato manta da wannan al'amari ɗin. Ita waccan a bisa rashin sani amma su muminai ne aka ce kada su kuma su kuma wannan aya ce madaniya su kuma ana magana ne akan munafikai ne suke zuwa suke zama da waɗannan kafirai ɗin don kawai a dinga bu'a ana karanta ayon Allah ana jin daɗi ko a yau wani zai ga bari ya zauna wajen majalisin can saboda me a ai ana tonar ustazai ka duba wani ɗan gemi ka duba wani wando sai a bushe da dariya ka duba ka duba izgili wallahi wannan abin kafirci ne wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum babu sauran hanzari kun kafarta bayan imaninku inji Allah dan haka akwai wa'idi mai girma 'yan uwa ba daɗi ka dinga zama cikin waɗanda suke izgiri ko suke kafirci da ayoyi na Allah madaukakin sarki malamai suka ce kamar aliyul kisa'i annahwiyu alqari alkufi yake cewa abinda ake nufi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha kamar kace ne sami'tu abdullahi yulam naji abdullahi ana ana zargin sa an gane da kyau sami'tu abdullahi yulam naji abdullahi ana zargin sa shi kuma imamu razi sai ya ce taujihin yadda ayan nan take ai idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji ayoyin Allah hala ma yukfaru biha wa yustahza'u biha a halin da ake kafirce musu da halin da ake izgili da su to sai ka faɗi waccan ƙarshe ɗin to dukkanin takadirin da zai ɗauki wannan aya ko dai ya zamo idan kuka ji ayoyin Allah ana kafirce musu da izgili ko kuma idan kuka ji ayoyin Allah a halin da ake kafirce musu da halin da ake musu izgili fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da masu yin wannan izgiri ko masu yin wannan kafirci din hatta ya kodo fi hadithin ghairihi har sai sun shiga cikin wani ainihin wato zance na daban to wai su wane ne suke wannan aiki munafikai ne sai su je su zauna da waɗanda suke al-ahbar ma'ana malaman yahudawa waɗanda suke a cikin kafirci an gane da kyau sai su zo su dinga wannan al'amari Allah kuma ya zo ya hana sai malamai suka fitar da wani bayani anan suka ce هذا يدل على أن من رضي بالكفر وأن ينانوني أكن دكا وأن يجد كافرتي فهو كافر توشيما كافرين ومن رضي بمنكر وأن يجد وأن منكر يراه كما ينا جنسا وخالط أهله يتو أن يدما فيه وإن لم يباشر كودا بيجيا أيك تولى الليكم با كانت الإثم بمنزلة المباشر to daidai suke da wanda ya je ya aikata a wajen zunubi saboda a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce innakum idan misluhum in har kuka je kuka zauna kun san abin da suke a raɗin kanku to lalle kuna tare da su kamar su ne wajen wannan zunubi wajen laifi ina fata fahimta don haka ba a so idan ba za ka iya hana su wannan abin da suke ba to ka tashi ka bar gurin saboda idan musibar ta zo واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الله كيشم شيني أبين الله يكتشوه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين للي ألا ميتترى munafikai ne da kafirai fi jahannama jami'an zuwa jahannama gabaki ɗaya duk da ita wutar wane ne munafiki ta fi ta kafiri azaba kamar yadda za mu je tana ta martaba ta ƙarshe a cikin azaba mu ci gaba a rama allazina allazina yata allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم يوم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم سوني وأند سكي فقنكو an gane fakonku ko suna fakonku su yaushe za ku samu sharri yaushe za ku samu alheri alladhina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke fakonku fa in kana lakum fathun min Allah ay nasrun min Allah idan kun samu wata nasara daga Allah qalu sai su ce alam nakum ma'akum ashe dama ba muna tare da ku ba ai muna tare da ku abin da yasa baka ganni bane ai matsala na samu an mun haihuwa ne akwai matsala ne akwai uzuri amma lalle fa muna tare da ku alam nakum ma'akum ashe dama ba muna tare da ku ba ai madalla da wannan ganima da wannan nasara wa in kana lil kafirina nasibun idan kuma nasarar ko kuma kafiri a wurin su wannan nasara ko suka samu wani kaso qalu sai munafikan nan su ce da su alam nastahwid alaikum ashe ba mu muka samu dama akan ku ba amma muka kyale ku ba mai muku komai ba wa namna'kum minal mu'minin ashe ba mu ne muka hana mu'minai akan ku ba muka ba ku kariya fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama to Allah zai hukunci tsakaninku a ranar tashin alqiyama walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila kuma Allah ba zai taba bawa kafirai wata dama akan mu'minai ba wannan aya ta 141 har wa yau dai muna ta magana akan mutanen ne allazina ma'ana su ne dai waɗannan to allazina nan me mahallinta a wajen nahau idan muka leka tana da li'irabi uku ko dai ne li'irabinta a matsayin cewa badal ne ko kuma ya zamo sifa ce ko afwan nusiba ala zammi ko kuma ya zamo sifa ce ga waɗancan munafikan kamar yaya idan muka ce badal badal na suwa kenan allazina yattaqizuna alkafirina awliya ma'ana waɗancan munafikan kenan badal ne nasu ko kuma ya zamo sifa ne na waɗancan munafikan da aka gama ko kuma ya zamo a'a nusiba ala zanni ma'ana ina zargin an gane da kyau to sai ya zamo mansub ne ala waɗannan ko in ce ala azzanni ubangiji yace allazina yatarabbasuna bikum sune waɗannan waɗanda suke fakonku in aka ce tarabbasun ayyantaziruna ma ya haɗu min khairin au sharrin suna nan suna fako suna zaman dako su ga alheri ne zai same ku ko kuma sharri idan alheri ne ya same ku to shikenan sai su zo su dinga cewa alam nakum ma'akum yo dama ashe ba mu kasance muna tare da ku ba suna zo su ce ne ai tare muke da ku ai lafiya lau ai mun yi bajinta mun yi kaza mun yi kaza amma fa bai komai ba an gane da kyau wa in kana lil kafirina nasibun amma idan abin ya zamo wato wannan sakamakon ko wata nasara ko wani nasibi kaso ko rabo ya zamo a wajen kafirai ne sai su ce alam nastahwid alaikum ashe da ashe ba mu samu dama akan ku ba amma kuma muka kyale ku an gane da kyau ma'ana su ma suna so su yarda da su suna nuna musu cewa su din su ma nasu ne kenan anan abin da zamu tambaya sai aka ce a wajen muminai sai Allah ya bamu labari ya gaya mana yace fa in kana lil fa in kana lakum fathun lakum ay lil mu'minin idan aka samu wani fatahi fatahi ana aka ce an-nasru haka ne amma a wajen munafikai kuma sai aka ce an-nasib ba a ce wa in kana ba a ce wa in kana lil kafirina nasrun ko fathun ba ban sani ba ko mun fahimta to sai malamai suka ce eh ai a koda yaushe ba za ka taɓa haɗa nasarar momini da kafiri ba shi momini idan ya fita yaƙi to ɗayan abu biyu ne dukkaninsu masu kyau ne kul hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayn wa da ɗayan abu biyu ne ko dai ku kashe mu mu samu shahada in mun je kiyaman ma buri za a yi a taso a ƙara kashewar saboda abin da aka gani na lada shahidi kadai yake da wannan burin a gidan ainihin wato alkiyama ya so a ƙara dawo da shi alkiyama a kashe shi idan bindiga ce a ƙara bindige shi idan suka ne a ƙara soke shi idan yanka ne a ƙara yanke shi idan duk abin da kuka yi masa kuna tunanin kun firgita shi kuna tunanin kun bashi tsoro wallahi da za a bashi dama ta ƙarshe a gaban Allah zai ce ya Allah a bani dama a dawo da ni su ƙara harbe ni wannan sai shahidi saboda abin da ya gani a gurin Allah to fada da aljan ba riba fada da wanda yake tsoron mutuwa ba riba da mutanen can za su gane wani na Tinyahu wani Isra'ila da ba za su ba wa muminai tsoro ba banda ma dai lalace a yau da muminai suka samu kansu menene abun tsoro menene abun firgice a gun mutanen da bera idan suka gani sai ya tarwatsa su wallahi la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah matsorata ne na inna naha jubana matsorata ne na yankan shakku amma tun da sun ga yau mu ma haka muke saka kai babu yanayi babu tsari to su ne suke ta ƙoƙarin tsorata mutane da firgici da makamancin haka Allah ya kiyashe mu to don haka a nan sai aka ce wa su muminai fathun saboda ko dai su samu ganima in ba a kashe su ba ko in an kashe su kuma su yi shahada dukkanin abubuwa guda biyu nasara ce su kuma kafirai sai aka ce musu nasib saboda iya ɗan abin nan da za su samu ne na duniya ɗan abin nan da za su samu mata'un qalil jin daɗi ne ɗan ƙanƙani sannan kuma makomar su ita wuta da a za a samu wanda ya fi kowa jin daɗi misali wane ne ya fi kowa kuɗi ne yau a duniya musulmi ne ko ba musulmi ba musulmi ne ko ba musulmi ba ni ban san shi ba wallahi a ko ma dai wane ne musulmi ne ko ba musulmi ba to ka ce wanda ya fi kowa kuɗi a duniya kuma ya fi kowa jin daɗi a duniya bai san wahala ba ku gane duk wanda ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa kuɗi a duniya to ƙarya ne ba shi ba zai ce ba shi da matsala ba duk wanda ka gani da kuɗin akwai kuɗin kuma akwai matsala an gane da kyau yana bukata to kaddara mu kaddara mutumin da yafi kowa kuɗi yafi kowa jin daɗi bai san wani abu wai shi matsala ko ciwon kai ba bai san wani abu damuwa ba bai san wani abu wahalhalin duniya ba yana mutuwa watakila a kafiri ana zuwa aka yi masa tsomi ɗaya malam watakila tsoman lifton a cikin jahannama Allah ya kiyashe mu a ɗauko shi a fito da shi daga wuta a ce wai ka san wani abu daɗi a duniya ya ce ai hanyar daɗi ma bai san shi ba amma fa ya fi kowa jin daɗi kuma ya fi kowa watakila daɗewa a duniya kai ‘yan uwa mu guji wuta Allah Allah ne wuta akwai azaba akwai ƙuna ƙwarai da gaske ƙulnaru jahannama a ashaddu harran laukanu ya ƙahun to don haka su muminai nasara ce su kuma wa'yancan ainihin abu wani kaso ne kawai iya na duniya za su samu ina fata mun fahimta to dan haka dai Allah ya ce alladheena yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaykum wa namna'kum min al mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawm al qiyamah Allah madaukakin sarki zai hukunci tsakanin ku ku mu'minai da su munafikai ranar alqiyama walam yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila kuma Allah madaukakin sarki ba zai taba sai ya zo dallan mu ma a fassara sai muka ce ba zai taɓa bawa ainihin wato kafirai wata dama akan muminai ba to wasu sai ce a to yayin kuma muka ga sabanin haka Allah dai ya faɗa kuma wallahi abin yana nan daram haka al'amarin yake ina fata mun fahimta haka al'amarin yake kafin na shiga tafsirin aya wata kissa da ake hakaitowa lokacin da Tatar suka mamaye Baghdad et wannan sarkin sai ta samu wani bawan Allah na manta sunansa wani malami sai ta kirawo shi take cewa ba ku kuke karanta Qur'ani ba Allah ya faɗa walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabilan Allah ba zai taba bawa kafirai wata dama akan akan mu'minai ba to ya yau ga mu muke mulkin duniya mun mamaye bagadaza mun yi kaza mun yi kaza shin ashe addinin naku ba ƙarya bane ba kaza ba kun san amsar da ya bata sai ya ce eh wannan ayar da kika ji tabbas haka ne Qur'ani ne Allah ba zai taba bawa kafirai wata dama akan muminai ba matukar sun tsayu akan addinin su kuma ku ta da kuka ga kun samu iko akan mu Allah yayi amfani da ku ne domin mu koma hanyar daidai da ba dan ku ba da sai mu shantake da yawa ina fatan fahimta dan haka wa muke faɗi a yau wannan kaskanci da ka gani muminai suna fama da shi a yau man saki hanya ne. Allah ya ɗora wasu a kanmu ne domin menene domin su san cewa idan suka ɗanɗana wa muminan kuransu to sai su gane sun sauka hanya sai su dawo kan hanyar daidai ina fata mun fahimta amma idan musulmai suna kan alal jadda akan hanya ta daidai to zaka ga su ne a sama wala tahzanu wa antumul a'launa wallahu ma'akum an gane da kyau ma'ana musulmai su ne a sama a koda yaushe to don haka dai wannan aya abinda take nufi walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila akwai zance biyu wajen malamai zance na farko ko dai mu dauki fadin Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma suke cewa annal murada bihi fil qiyamati yau abinda ake nufi Allah ba zai taba bawa kafirai wata dama akan muminai ba ana nufin a ranar alkiyama ko ba zai taba dora kafirai akan muminai ba a ranar alkiyama saboda dalilin abin da ya gabata abin da ya gabata Allah ya ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah bainakum yawmal qiyamah Allah zai hukunci a tsakaninku ranar alkiyama to walan ya ja'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba dora kafirai akan muminai ba a ranar alkiyama kun ji wannan tafsiri na farko tafsirin aliyu radiyallahu ta'ala an da kuma ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma zance na biyu suka ce abinda ake nufi da Allah ba zai taba bawa kafirai wata dama akan muminai ba suka ce a bangaren hujja da dalili da zibeban ƙwarya idan suna ja a zo a baje a buga a gani ina fata mun fahimta Allah ba zai taba dora kafirai akan muminai a bisa duran hujja ba wannan ma kauli ne cikin malaman tafsiri ina fata mun fahimta kai akwai kauli ma na uku waɗanda suke ganin abinda ake nufi Allah ba zai taɓa ɗora kafirai akan muminai ba ta ɓangaren abin da ya shafi a komai an gane da kyau ta ɓangaren komai in na ce komai ina nufin komai ta ɓangaren iko ta ɓangaren ƙarfi, ta ɓangaren mulki, ta ɓangaren isa, ta ɓangaren dukkanin abin da ka sani. To wani zai ce, to ya muke ganin yau musulmi al'alamul islami fi halati ba yana hali na rauni, e, shi hali na rauni da ka gani, ba shi yake nuni an ɗora wasu a kanku ba. Allah maɗaukakin sarki yana jarabtar muminai, wani bulukun bisharri wal khairi fitna, ma'ana ana jarabta da sharri da alkhairi, idan kaga an ɗora wa'yancan akan muminai, ba haka tsarin yake ba an yi haka ne domin su muminan su faɗakastu akwai wani abu da suke na ba daidai ba ina fata mun fahimta idan har kaga akwai abin da malamai suke cewa idan kaga masallacin Qudus yana hannun muminai to al'alamul islami yana hali na ƙarfi da izza da buwaya idan kaga kuma masallacin Qudus yana hannun makiya arna to al'alamul islami yana hali na rauni ba haka ake so ya kasance ba kowa ya nazari ina mafita ina fata mun fahimta amma ba haka Allah yake so a zauna ba cikin wannan raunin cikin wannan kaskancin musulunci bai taba yadda ya dauki kaskanci ba ya kasance mabuwayi ne mai buwaya kuma mai daukaka ne a da yayi kaskanci to a yadda ya zo a ɗabi'arsa shi mamaya yake yi ina fata mun fahimta babu wani addini da zai kara da addinin musulunci amma wannan bai hana wani lokaci da aka tsinci kai a rauni ai haƙuri bisa wannan raunin amma ba haƙurin na mu zauna ai Allah zai sako da mala'iku ba abadan dalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai mun tashi mun yaƙi wannan abin da ke damun mu na rauni yayin da muka sa harsashin gyara to daga nan ne za ka ga komu ko ‘ya'ya ko tattaɓa kunne to sai ka ga gyaran ya zo daga gare su ina fata fahimta ku ɗan je ku koma ku je yaya salahuddin al'ayyubi ya buga har aka samu masallacin kudus ya dawo ƙarƙashin ainihin wato musulmi ba tarihi za mu shiga ba wannan dai ayar tana nan yadda take haka take ina fata fahimta a daidai wannan ayar muhammad ibn idris shafi'i rahimahullahu ta'ala yana fitar da wasu matsaloli akan wannan ayar yana cewa wato a duk lokacin da abinda zai nuna maka ƙarfin iko na mumini akan kafiri shine shi musulmi ko da kafiri ya zo ya kwaci dukiyarsa ya mamaye ta to har abada ba zai taɓa zama wannan dukiyar ya ci banza ba ma'ana dukiyar nan tana nan a matsayin dukiyar kwace ce dukiya wadda ainihin wato in ya samu iko zai kwato kayansa ina fatan fahimta ko da ya je ya killace ta a wannan darin harbi a gidansa na ainihin wato na kafirci to yana nan lalle za a ainihin wato kwato ta lokacin da aka samu dama kauli na biyu abinda ma imamu shatibi yake bayani dangane da karkashin wannan aya shine wato um, shi kafiri suka ce ba za a taɓa annal kafira laisa lahu an yashtariya abdan musliman kafiri ba zai taɓa yi wa ku zo ku yi ciniki a siyan masa da bawa musulmi ba saboda izza ta musulunci a shafi'iyya ba zai yi ga bawa musulmi ga kuma arnan can ɗa'intacce ya zo ya sai wancan bawan ba in dai musulmi ne wannan ba zai yi ba daga ƙarshe shi a fahimtarsa ba a ɗaukan a kashe wanda azimmi a kashe shi dan a kashe musulmi dan ya kashe azumi ina fata mun fahimta to da wannan akwai zantuttuka na malamai ba nan za mu shiga ba to wannan dai shine abin da malamai suke faɗi dan takaitacce a cikin wannan aya din sai Allah ya ce menene aya a aya ta gaba ran ma innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وبنجي الله يتي إن المنافقين للي حقيقة منافقي يخادعون الله سنا يودر الله وهو خادعهم الله كوا كما الهالي الله ميمير مسو da wannan sakamakon yaudarar tasu ne wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila salati idan suka tashi zuwa sallah qamu kusala sai su tashi a kasalance yura'una nas suna nuna wa mutane ai mu ma masu yin sallah ne wala yadhkuruna Allah illa qalilan ba sa ambatan Allah sai kadan muzabzabina baina zalika suna ta kai kawo a tsakanin haka ai a tsakanin kafirci da kuma imani la ilaha ula su ba suna tare da waɗannan ba wala ilaha ula su ba sa tare da waɗancan ma'ana suna ta kai kawo a tsakanin haka a tsakanin imani da kafirci la ilaha ula su ba sa tare da waɗannan muminai wala ilaha ula kuma ba sa tare da waɗancan kafirai ɗin wa mai yudlillah dukkan wanda Allah ya batar da shi falan da lahu sabilan Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za ka taɓa sama masa wani tafarki mai ɓullewa ba a cikin waɗannan ayoyin Allah ya ci gaba da bayani akan lalle munafikai yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah su sun isa mun faɗa ne yadda Allah ya faɗi ma'ana suna tunanin wai suna yaudarar Allah yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yukhadi'una ko wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun shi yasa Imam Zajjaj yake cewa abinda ake nufi yukhadi'una rasulullah ai suna yaudarar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wane su su yaudar Allah an gane da kyau to amma Allah ya haka to abin da suke yi kuma kada ka ɗauki wai wannan mufa'ala ɗin wai ala babiha an gane mufa'ala in na ce mufa'ala ma'ana idan na ce zaidun ƙatala amran ma'ana zaidu ya yi yaƙi da amru wannan yake nunin zaidu ya yi yaƙi amru ya yi yaƙi kowa ya ja ya ja to ana nufin mukhada'a a nan gurin da waccan ita ma da aka ce yukhadi'una ala babiha abadan wannan ba a babinta take ba suna tunanin awawun tunani nasu wai suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum alhali Allah madaukakin sarki zai mayar musu da sakamakon wannan tunanin banza nasu wai na yaudara ina fata mun fahimta menene tunanin tunanin gashi nan a bakara masaluhum ka masalin ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un misalin su ka masalin ladhi istawqada naran kamar misalin wanda ya kunna wuta ne falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da wannan wutar ta haska gefansa falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da haskensu wata rakahun fi zulumatin la yusirun aka bar su cikin dufai ba su gani mun faɗi tashbihin da ke cikin wannan ayar idan za ku tuna farko farkon tafsirin mu to me ake nufi za a yi ma'ana za a je a kiyama idan aka je kiyama za a bar su a nuna musu cewa ga wani haske nan su ma su je su samu wannan hasken sai sun tafi nema kawai sai a ɗauke wannan hasken sai su gansu cikin duhu ina fata mun fahimta ko kuma in ba wannan ba kamar yadda Allah ya bada misalin a cikin al-hadid yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqta bismin nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية حكم فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير ألم يعني wannan ayoyin suke bayani akan cewa yanayin yadda su ma za a mu'amalance su kenan yau mai kulul munafiquna wal munafiqat ranar da munafikai maza da munafikai mata za su ce wa muminai unduruna na qata bismin nurikum sun ga haske a tare da ainihin wato muminai insha Allah sun ga haske a tare da mu sai su dinga cewa ku tsahirta mana ku jinkirta mu ma mu zo mu dutsan wannan hasken su kuma za su tashi babu haske unduruna na qata bismin nurikum qila sai a ce da su irji'u wara'akum ku juya bayan ku ko dai bayan ku gidan duniya ko kuma bayan ku nan inda kuke gani ku juya bayan ku qila rji'u wara'akum ga wuta nan ku je ku duba faltamisu nuran ku je ku samu wannan haske din a wannan gurin kawai saboda ka san shi munafiki dubgagge ne ya zaci yadda waye a duniya haka zai a lahira sai ya juya fa duriba bainahum bisur sai a duka musu a sanya musu wata shinge a sanya musu wata katanga bisurin lahu lahu babun baqinuhu fihi rahma a cikin wannan katangar a cikin ta akwai rahama wa baqinuhu min qibalihi al'azab amma azaba ce fal a cikin ta wato ga wani abu akan matar sarki za su ci suna da ido sai sun shiga za su ga ashe ba su da hankali za su san ashe yaudara ita ce yaudara wannan an gane da kyau ilarji'u wara'akum فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم إذوا دي كرشي بس من كي كرشي با to wasu malaman haka suka ce wannan shine sakamakon da za a yi musu lalle sai an mayar musu da wannan abin da suka yi na yaudara shi yasa abin da ake nufi da wa huwa qadi'uhum ay mujazihim bil iqabi ala khida'ihim Allah zai sakanya musu da wannan abin da suke tunanin wai suna yin yaudara ɗin. Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake anhu ma yake cewa innahu ta'ala khada'ahum fil akhirah ai lalle Allah madaukakin sarki zai mayar musu da wannan yaudara a kiyama an gane da kyau to shine da ya kawo wancan abin da muka kawo ba sai mun maimaita shi ba su munafikai wa idza qamu ila salati idan aka kira su zuwa ga sallah qamu kusala sai su tashi cikin kasala cikin nauyi ba su so su tashi ainihin wato aje ai wannan sallah kanu qamu kusala ai mutasaqilin mutabaqiin a kasalance a nauyaye sun ji ta musu nauyi to ba a son kai mumini ka zama haka ina fata mun fahimta shi a kullum mumini ana so ya zama mai karfi kada kasala ta kasalantar da kai kai nauyi wajen kin zuwa ka je kai sallah yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan suna nuna wa mutane da wannan abin da suke na ainihin wato sallah ɗin ba sa ambatan Allah sai kaɗan ba za su je su yi wannan sallah ɗin ba sai kaɗan ne suke yi ko ambatan Allah kaɗan suke muzabzabi na bai na za'ili wannan zabzaba da suke ko dai ya zama mansubi ne ala wannan mansubi ne hal ne na abin nan na yura'una ma'ana alhalin suna kai komo tsakanin imani da kafirci su ba sa tare da muminai kuma ba sa tare da ainihin wato kafirai ko kuma ya zamo shi ma mansubi ne ala zanni ma'ana ana zargin su saboda sun kasance suna wannan zabzaba din kai komo a tsakanin su ba muminai ba su ba a tare da kafirai ba muzabzabina baina zalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يفعل الله بعذاب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
Ubangiji Allah ya ce, “Ya ayyuhal ladina amanu amma fassara kawai zan yi, e fashin baki sai bayan sallah insha Allah, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidul kafirina awliya amin dunil mu'minin, kada ku dinga riƙar kafirai masoya majibinta lamura bayan muminai, a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna so ku ba wa Allah wata hujja mabayyaniya ne a kanku wacce zai kama ku da dalili da hujja na azabtarwa innal munafiqina lalle su munafikai da kuke ganin su tiddarkil asfali minan nar suna can martaba ta ƙarshe ko daraja ta ƙarshe a cikin gidan wuta walan tajida lahum nasira kuma ba za su taɓa samun wani wanda yake mataimaki gare su ba illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka kyautata aiki wa tasamu billah kuma suka kyautata suka aini wato riko da igiya ta Allah madaukakin sarki ko suka yi riko da Allah madaukakin sarki wa akhlasu dinahum lillahi kuma suka tsantsanta addini dan Allah fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan Allah zai hada su tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima da sannu Allah zai ba wa muminai lada mai tarin girman gaske ma ya Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wai me Allah zai yi idan ya azabtar da ku ma ya Allahu bi azabikum in shakartum me Allah zai yi da azabtar da ku in shakartum idan har kun yi godiya wa amantum kun yi imani me Allah zai yi da azabtar da ku Allah ba abin da zai azabtar da ku babu abin da zai da wannan azabtarwa ta ku nan ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran Allah ya kasance mai godiya ne aliman kuma masani ne subhanahu wa ta'ala to wannan shine fassarar da nace zan yi fashin baki na san waɗanda suke kira'at suna nan ba bashi ka biyo ni ba fiddarki da fiddaraki haka yake kira'o'i ne guda biyu ban faɗa ba wajen fassara za mu je su da izinin Allah yadda bayanan suke insha Allah idan mun dawo ranar ainihin wato bayan sallah domin ci gaba da wannan karatu ɗin abin da muka faɗi na daidai a cikin wannan tsawon azumin nan ba ma tsawon azumin nan ba tsawon shekaru shida kenan da muka fara tafsiri a wannan masallaci a wannan gari ubangiji Allah ya haɗa mu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin bincike Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya mayan mana da shi lada dama mu ɗan ajizai ne ba mu iyawa sai da iyawar Allah maɗaukakin sarki Allah muke wa godiya da ya nuna mana wannan rana ta ƙarshe wannan yau ashirin da bakwai ga watan Ramadan a matsayin ranar ainihin wato da za mu rufe wannan tafsiri na bana a cikin wannan masallaci mai tarin albarka a tsawon shekaru shida da muka ɗauka muna gabatarwa yau ga mun zo la yuhibbullahu al-jahra Allah bisu'i min al-qawli illa man zulim ma'ana izu goma kenan cikin shekaru shida to Allah ya ara mana rai da dogon kwana mu ga lokacin da zamu zo mu ce min al-jinnati wan nasi a wannan gari a wannan unguwa a wannan masallaci Allah mai cikakken iko ne akan haka shakka babu Allah shine abun godiya a farko da na ƙarshe da ya nuna mana wannan tarin alheri sannan abu na biyu godiya da yabo da jinjina ba za ta yanke ba a koda yaushe tsawon shekaru shida ɗin nan duk azumi da bayan azumi da muke zuwa duk bayan sati biyu ana gabatarwa ga wannan bawan Allah Alhaji Ahmad Gazali dan Isan Daura da ya ɗauki nauyin wannan karatu da daɗewa ana yi ina fata mun fahimta Allah ya sakanya masa da alkhairi a bisa wannan ɗawainiya da aka daɗe ana yi kada mu manta duk inda ka karatun nan a sunna TV ya wulla ya gifta wannan bawan Allah da kuɗinsa ne da hidimarsa ne da kyautayinsa ne to Allah ya ƙara masa buɗe ya ƙara masa ya sa shi a cikin mizani ba nan kaɗai ba akwai wani gidan rediyo daga baya aka ce shi ma an ƙara ana ana sawa ina jin daura booster radio station ne ko to shi ma ya ci gaba da ɗaukar nauyi wajen yaɗa wannan karatu wanda sun sa shi kusan ƙarfe biyu ne ina jin zuwa ƙarfe ɗaya da kuma sauran abubuwa da ake yi wasu a bayyana wasu a ɓoye babu abin da za mu masa sai dai fatan alheri da godiya akan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara buɗe Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ƙara ja da kwana sannan godiyan har yanzu ba za ta gushe ba ga mahaifina gashi na a hannun dama Alhaji Hamis Ibrahim Zakirai duk shekara idan muka gabatar da tafsiri idan za mu rufe yakan zo domin ya sharrafa mu ya sa mana albarka to Allah ya saka da alkhairi ɗazu ya zo domin halatta wannan rufe tafsiri Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa shekaru albarka ya ƙara wasu shekarun masu yawa mu ta samun albarka sai ba za mu kosa ba Allah ya maida ku gida lafiya godiya ga markazul huda al-islami duk wannan alherin yana gudana ne a karkashin su bisa karkashin jagoran babban malamin mu al-imam al-khatib al-mufassir al-muhaddis babban malamin da na sha faɗi nake cewa ni dai idan ina karanta tarjama ta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani bijimin shehin malamin nan ɗalibi ga Abu Hanifa idan naga malam Hassan yana tuna min bawan Allah nan malam Allah ya ƙara girma da tattaku da tijantaka shi yasa nake cewa malam matashin dattijo dattijo ne kuma matashi ne zai mu'amalance ka a matsayin ku na yara kuma zai mu'amalance dattawa a matsayin su na dattawa to malam Allah ya ƙara wa shekaru albarka a matsayin sa na jagora ga wannan barkas ɗin. Akwai malam sakatare, malam Mustapha, sarkin hidindimu a jetan a jetan yana ina ne. To Allah ya saka muku da alkhairi malam bisa wannan alheri da aka daɗe ana gabatarwa. Malam Aminu shugaban kwamiti da su malam ainihin wato Hamis Mamuda ko shugaban PRO kenan. Ga su ina ne ai duka ga su nan markazul guda da in general Allah ya saka muku da alkhairi. Aran mana Malam Jamil Abu Abdallah, Allah ya albarka, Allah ya ƙara murya, Allah ya ƙara arziki a ko da yaushe, da aran ma na biyu shi ma da ya ja mana, Malam Abubakar, Allah ya ƙara muku murya, sannan da mai suna na shi ma Sani Hamisu, kwamanda cikin uniform, amma shi wannan pool yake ba irin wancanen ka bane. Allah ya saka muku da alkhairi malam da wannan ɗawainiya da aka ja. Sannan akwai ainihin wato ‘yan uwa da dama da suka ɗauki ɗawainiyar karatun na ina ga har a wasu shekaru da suka gabata akwai Profesa Umar Adam ba tsada ne ko? Katsa da kai afuwan eh wanda na? Ban ji ka tsayal yau wato in na faɗi sunan daidai kenan wato Vice Chancellor na wannan University of Transportation Daura wanda mun gaisa da shi a jiya an gaya mun yakan ɗauki nauyi a gidan NTA ne daura Allah ya sakan ya masa da alkhairi Allah ya ƙara ainihin wato buɗi akwai kamfani na Yahma wanda suka ɗau block industrial kenan daura su ma sun ɗauki nauyin sanyawa a daura Hamdala radio station ban san lokacin da ake sanyawa ba amma su ma sun yi wannan gaban gabaran Allah ya saka musu da alkhairi ba zan gintse ba na 11 to 12 to wancan ina ga shine 9 to 1 kenan in ban kuskure ba 12 to 1 ko to Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗe ga baki ɗaya ƴan midiya da muka yi ta fama da ku da waɗanda suke turawa sunna TV da waɗanda ake Facebook da waɗanda suke TikTok da waɗanda suke ga sunan kafafen da dama ake tura su inda ya dace a tura lalle sun yi kokari kwarai bacci baya hana su wannan turawan yau karatun da muka yi gobe za ka gan shi a sunna TV da izinin Allah ba taɓa samun tsaiko ba to Allah ya ƙara musu jajircewa Allah ya ƙara musu shaja'a da samartaka mara aure cikinsu Allah ya ƙara musu ko in ce Allah ya ba su daga bisani a ainihin wato ‘yan agajinmu da muka yi ta ɗawainiya da su tsawon wannan lokacin Allah ya saka muku da alkhairi ‘yan agaji masu korayen kaya ‘yan agaji masu girin ɗin kaya babban direba ina sane da kai Allah ya ƙara muku lafiya babban agaji kwamanda Allah ya saka muku da alkhairi insha Allahu da wannan nake amfani da dama zuwa bayan azumi za mu ji babban albishir ga wannan kwamanda da na sha bayani da izinin Allah za mu rantsar da shi insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi da dukkanin waɗanda suka zo wannan guri babu abin da za mu ce muku sai fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi insha Allah akwai bayanai yanzu zan ba abun magana ga shi sakatare insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ka zo da nan ko ya fanta gaba da mako
to ah, alhamdulillah a ce a dan tsaya ba a tashi ba a dan yi hakuri kaɗan da Allah ah, akwai dan bayanai da za a yi kaɗan duk da lokaci ya ja Ah, da farko dai insha Allah muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan wuri cikin wannan rana kuma cikin wannan ibada sannan ah, kamar yadda malam duka ya zano duk waɗanda aka wa godiya tare da mu din akwai waɗanda tabbas ya kamata a ce mun sa su irin a dan tsara Ah, akwai wato ah, wato hakimi eh, wato wakilin hakimi shi ma yana wurin nan wato wazirin ah, alhaji musa haro sannan kuma akwai wakilin shi ma hakimi dan iyan daura wanda duk suna wannan wuri allah saka musu da alkhairi sannan kamar yadda shi shugaban wannan markazi dan allah ya ni zuwa shi ne imam malam hassan yusuf insha allah za mu hannanta abin magana gare shi eh za mu hannanta abin magana gare shi insha allah akan kallahu da fadar mashkur
eh gaskiya mm. eh kai gajarta ne Masha Allah. Ko da shi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka yakuwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da aminci wacce ya buƙaci haɗuwar mu a wannan wuri mai albarka a kuma wannan yammaci mai albarka na ranar ashirin da bakwai ga watan Ramadan wanda rana ce ta hatima wanda malam ya gabatar da tafsirin alkur'ani a matsayin kwanaki ashirin da bakwai muna fatan allah ya sanya albarka cikin abin da muka saurara kuma allah ya sanya albarka cikin abin da za mu saurara nan gaba ya sanya ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba ina gaba bukatan maimaitin zance domin duk abin da ya kamata in faɗa kuma a wannan majalisi mai albarka an ji shi har kullum harshen gaskiya ne mai maituwa yake lokaci bayan lokaci sai dai wanda zai ɗauka zai ɗauka wanda ba zai ɗauka ba ba kuma zai ɗauka ba a nan fata na cewa ibadu da muka gudanar a wannan wata mai albarka wata ramadan allah ka karɓa mana allah ka sanya muna daga cikin waɗanda aka yanta daga barin shiga wuta muna roƙonka ya allah kar ka sanya mu cikin wanda za a yi watsi da ayyukansu akwai yan uwanmu wanda kusan munasabata irin wannan sukan haɗa mu a majalis irin wannan wanda kusan duk faɗi tashi da aka yi a shekaran da ya gabata da su aka yi amma cikin nufin Allah da kaddawar shi bana suna ƙarƙashin ƙasa muna roƙonka ya Allah gafarta musu cikin nufin Allah da kaddarawa akwai waɗanda ma mun fara wannan azumin tare da su kuma suna rayuwarsu lafiya lau kai ka ce ba wani abin da zai faru domin hatta tsare-tsare na hatama da za a yi na tafsiri su ma suna da alƙawalla irin wannan amma ubangiji ya kaddara ajalin su ya sauka muna roƙon kai Allah ka gafarta musu kai musu rahama Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda ka kaddara su zama a abin da rabbaniyin kuma su zama muhammadiyin ba wanda za su zama rajabaniyin ko ramadaniyin ba to ni ma nan karan farko godiya ce ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara mana dukkan damar da muka yi amfani da ita cikin rahamashi da jin kanshi ba wayan mu ko dabaran mu ba sannan ina sake godiya ga shi mai gida dan Isa Allah ya Allah ya saka mada alkhairi wanda babu ko shakka wannan majalisi ya dade yana fitar da ayyukan alkhairi ta sassa daban-daban kamar abin da malam ya faɗa wasu an sani wasu ba a sani ba Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani to muna fatan Allah ya saka mada alkhairi Allah ya karfafe shi Allah ya sanya a cikin mizani sannan membobi da wannan kwamitin lalle muna godiya kwarai da gaske a bisa tsayuwa tsayin daka da aka yi akan ganin aikin markasin bai tsaya ba yana gudana sannan godiya ta musamman wacce ba ta misaltuwa ga shi dokta Allah ya sa ta bada alkhairi tsawon da aka bude wannan markas shi ya bude tafsirin alkur'ani a cikin shi kuma ga har yanzu ana yi ba fasa ba muna fatan muna fatan Allah ya ja rayuwa ya kuma sanya mata albarka Allah ya sa a dade ana yi kamar yadda ya faɗa muna fatan ubangiji ya kaddara wata rana za mu haɗu ne domin yin hatima ta alƙur'ani an kammala tafsiri Allah ya kaddara hakan muna fatan Allah ya karfafa gwiwar shi Allah ya sa rawar shi albarka Allah ya tsayyaba zuriyar shi ina ga Allah wannan kalmomin fi hakifaya lura da lokacin shan ruwa yayi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum to shi kenan ko shikenan malam yayi addu'a ya sallama kowa to shi assalamu alaikum lafiya lafiya lau ya himma alhamdulillah wai mu ta kafci tun da